الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan rana ta laraba wadda ta yi daidai da 27 ga watan jima'a nisaniya hijira na da shekara 1442 hakan yi daidai da goma ga watan biyu miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci namu na usman bin affan wanda yake wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a wannan gari mai tarin albarka na gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammad bin salal usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a daidai wannan lokaci a kowane mako a wannan masallaci idan masu bibiyar mu ta kafafen yatsa labarai na zamani da waɗanda kuma ke tare da su cikin masallaci ba su manta ba mana cin ahimmiyatu salati shari'a fasali na uku a littafi mahimmancin sallah a shari'ance mala ya karanta mana na ɗaya ita ce mafi mahimmanci cikin arkanul islam idan ka ɗauke kalmar shahada na biyu an na ha'umududdin ita ce ginshiki a addini na uku khasatu min bayni sa'ir alkanin islam ghairu shahadatai an keɓance ta a sauran dukkan arkanul islam guda biyar banda kalmar shahada to a wannan gaba ta hudu muke afwan a menan ba ta uku أنها خاصة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين إذا ترك الإنسان فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة إذا متن يبر صلى to shikenan ya bar musulunci kafircin da zai fidda shi daga cikin musulunci har ya kama misalin kamar kafirci fir'auna da hamana da ubay bin khalaf har ma yake cewa ya faɗi magana ba wai tsoratarwa bane ko kuma kwadaitarwa akan aisala a'a magana ce ta zahiri kawai ba wani kwane-kwane ba wani ɓoye-ɓoye duk wanda baya sallah ya bar musulunci ya ce akwai dalilai a kitabu wa sunna wa ƙawalu sahaba radiyallahu anhu akan wannan magana da ya faɗa ta barin musulunci game da wanda baya sallah akwai dalilai cikin alƙur'ani da sunna da maganganu kuma sahabbai Allah ta'ala ya ƙara da su anan muka tsaya inda za mu tashi ne farkon shafi na goma sha shida kuma wannan shine darasinmu na bakwai a ci wannan littafin karo na biyu maliki cewa amma al'arkanu thalasa al'akira rukunan musulunci guda uku na ƙarshe idan ka ɗauke kalmar shahada ka ɗauke sallah nawa ne ragu guda uku akwai azumi akwai zakka akwai hajji su ne salasul akira kina ukun ƙarshe idan ka ɗauke kalmar shahada ka ɗauke sallah shine ita'i zakka wa somi ramadan au hajjul bait ba da zakka azumin ramadanu da kuma ziyartar ɗakin Allah ga wanda Allah ta'ala ba shi ku waɗannan guda uku faƙadik talafal ulama rahimahullah malamai sun samu ƙara wa juna sani Allah ta'ala ya musu rahama fi hukumi tarikiha ga wanda ya ce shi ba zai ba da zakka ba ko ya ce shi ba zai yi azumi ba ko shi ba zai je aikin hajji ba amma musulmi ne ya yarda da kalmar shahada kuma iya sallah amma game da zakka ko azumi ko haji sai ce shi ba zai yi ba fi hukumi tarikiha ko kuma yayi wani ya bar wani menene hukuncinsa game da addini wanda ɗaya daga cikin uku nan zakka azumi haji ya ce ba zai yi ba ko kuma zai yi wani ya bar wani wani irin hukunci malamai suka bashi amma ya ce tarikan laisa jihadan li wujubiha amma baya inkarin wajibi ne hira ya ce ba zai yi ba ya san azumi wajibi ne ya san zakka wajibi ne ya san hajji ga wanda Allah ya ba shi iko wajibi ne amma kuma ya ce ba zai ba an gane magana baya jayayya da wajibcin abu ya san dole ne akan kowane musulmi amma shi kuma ya ce ra'ayinsa ne ba zai yi ba ko shi ɗan ya fi ƙarfinsa ko son zuciya ko son duniya amma kuma iya sallah kuma iya kalmar shahada to wannan musulmin menene matsayinsa cikin addini ku ji kalmar fa laysa jahadan li wujubiha baya inkari baya jayayya game da wajibcin azumi ko zakar ko haji ya san wajibi ne amma kuma iya cikin wanda ba su aikatawa walakin tahawunan biha sai da iya wannan ne domin irin rikon sakai na kashe ke musu shi ne tahawunan ko ya ɗauke su ba da muhimmanci ba zakka haka ya ɗauke ta azumi haka ya ɗauke shi aji haka ya ɗauke shi ya musu rikon sakai na kashi irin rikon da bahi da muhimmanci walakin da alƙawar rajih sai malam usaimin allah ya masa rahama yake cewa magana mafi rinjaye a cikin maganganun malamai anna tariku hala yukfar wanda yake da irin wannan tsari game da zakka azumi haji to wannan mutumin an ce la yukfar bai zama kafiri ba iya cikin musulmai masu sabo iya cikin musulmai mujirmai amma baka isa ka ce ba musulmi bane iya kalmar shahada iya sallah amma yayi wa zakar kwansa kai nan kashi yayi wa azumi haka yayi wa aikin haji haka ko ya dauki ɗaya daga cikin su yayi tahawunan iya mai kaman tozarta su to irin wannan malamai magana su mafi rinjaye sun ce ba za ka ci masa kafiri ba an gane amma akwai irin su daudun zahiri an gane da irin su ibn hazam al-andalusi to sun ce wannan kawai kada ya bar musulunci ya kafirta daya daga cikin arkanul islam mutum ya ce ba zai bi iya da iko da hankalinsa da lafiyarsa sun ce kawai ba musulmi bane amma gamayyar malamai mafi rinjaye sun ce in dai ya yadda wajibi ne ya yadda wajibi ne kuma ya ce ba zai yi ba to ba za a fada daga musulunci ba amma ya ce ba wajibi bane ko da iyaye kuma ya bar musulunci mutum ya ce iya sallah amma sallah na ai ba wajibi ce ko da ina yi to yin sallah bai amfane shi ba azumin na dai na san ba wajibi annama ina yi dan kar a ce ba na yi to shi ma wani ya bar musulunci amma in kai da wajibin ne game da abin da ya shafi zakka azumi hajji maganar malamai mafi rinjaye ta ce shi wannan mutum ba za a kira shi kafiri ba an fahimci maganar haka malai rubuta a littafin saka shi wa amma salatu amma ita kuma sallah fa innal adillata min alkitabi was sunnah min alkitabi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai dalilai masu yawa a cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yuhki min ijma'i sahaba radiyallahu anhu da abin da aka nakalto aka hakaito daga maganganun sahabbai Allah ta'ala ya kare da su tadullu ala anna tarikiha kafiran kufran mukrajan anil milla wa in kana mukirran biwujubiha ita sallah ba ta cikin wancan layin ko da mutum ya ce ni na yadda sallah wajibi ce amma kuma baya yi ta ba musulmi bane ta sha bamban da hukuncin azumi ta sha bamban da hukuncin zakka ta sha bamban da hukuncin aikin haji ko ka ce eh wajibi ne sallah amma kana yin wata kabar wata ko ba ka yi to sunanka kafiri wanda ba kai ba addini musulunci shine kufran kafiran kufran duk wanda ya bar sallah akwai dalilai in ji malam usaimin a ƙur'ani da sunna da maganganun sahabbai cewa mai barin sallah ko mai tariku sala to kafirun kufran kaga akwai toki da cikin magana kafirun ya zama kafiri wani irin kafirci alkufur nau'an kafirci kala biyu ne akwai kafir din kafircin da yake fidda mutum daga da'irar musulunci akwai kuma kafircin da baya fidda mutum daga da'irar musulunci da ya ce kafirun ya kafirta ana so ya bambance wani kafircin sai ya ce kufran mukurajen alilmilla irin kafircin da yake fidda mutum waje daga cikin da'irar musulunci duk wanda baya sallah ko duk tariku sala to yayi waje daga cikin musulunci ba musulmi bane an fahimci maganar lalle akwai akwai arna a cikin makinan da yau a shi ne gaskiyar magana mana mutane nawa ne za su zaɓi sallah su yi wata su yi wata kuma suna sunan musulmai ya musulmai wani ɗan dalili kaɗan ya hana mutum yi sallar la'asar ko sallar magariba ko sallar isha'i ko wani ma a ce kwata-kwata baya sallar asuba kawai shi baccin sai ke shaƙa sai ya ga dama kaga duka wani a irin wannan ƙaunin na malamai wala ba musulmai ba ne da a rayuwar mutum kaf kwamfani da rayuwar shi a ce akwai wata sallah ƙwaya ɗaya da ya bari da gangan to wallahi gaba ɗaya ya zama kafiri ba musulmi ba ne da gangan a rayuwar kai shekara hamsin sittin saba'in ka ce akwai wata sallah guda ɗaya da gangan ka batta ba za ka yi ba to mutum ya bar musulunci saboda ka aikin ba na wasa ba ne ba sai ma yake cewa in kana mukirran bi wujubiha ko da ya cika baki cewa na yadda sallar nan dole ce ba ya tabbatar da cewa wajiba ce sallar amma ba ya yi to cewa wajiban ce ba za ta fidda shi da kafirci ba yin sallar da bin dokokin Allah da mazo cikin sallar to shine zai tabbatar da kai cikin addini amma wulakantar da sallah da ɗaukan rikon tsakanin kaci da wasu suke mata sai kaga dama za ka yi ko sai baka da uzuri ko kana yanta baka iliminta ko kana yanta da kaga dama baka san dokoki da shari'a cikin ta ba da abin da ya ɓaci za ka gyara haka kawai kake sukuwar kake zamiyar ka cikin sallah to shi ma malamai sun ce a cikin tarihi sallah abin da zai bayyana fili a wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ta'ala iya da iko ya kimsa mai komai a ƙasa da ƙiftawar ido da rufewa ko menene Allah iya da wannan iko ko manzon Allah ya cancanta mai wannan din domin matsayinsa ya kai har ma ya wuce to amma ku duba yadda muka karanta a baya darasin mu na baya cewa da aka zo maganar sallah sai da aka turo mala'ika jibril ya zo ya samu manzan Allah a garin maka ya ce Allah ya ce mu zo mu tafi da kai manzan Allah suka bar garin maka cikin dare suka tafi baitul maqdis daga baitul maqdis Allah ta'ala ya ikon suka tashi daga cikin masallacin suka yi sama har zuwa gaba da saman bakwai duk ba akan sallah ba aka yi tafiya shekara 500 500 sau bakwai tsakanin kowace sama zuwa sama yar wata tafiya shekara 500 aka yi wannan tafiyar da manzan Allah aka je yaga aka je inda kursi yake inda al'arshi yake har aka je bodar da mala'ika jibril yake tsayawa yace ya rasulullah ne duk sakon da Allah yake bani anan nake tsayawa bana wuce na ko malamai sun ce wallahi da ya wuce gun ba izinin Allah da ya narke gaba da da jibril hidai ahlici wani kuma wani ya tafi domin Allah bai ba shi ikon ya daura wannan gun ba suna zuwa gun ya ci birki ya tsaya ce amma kai Allah ya ce kai gaba ka je ka same shi duk fa akan sallah aka yi wannan manzon Allah ya je ga shi ga zatin Allah Allah iya faɗa masa magana iya ji ba tafin da tsakaninsu ga abin da nake so da kai da al'umma ku je ku yi ta yi manzon Allah ya karɓo sakon sallar ya dawo ya haɗu da annabi Musa a sama ta shida suka tattauna kamar yadda muka faɗa a darasi sallah hamsin Allah ya ce mu je mu ta yi a dare da yini annabi Musa biya ma'aikin Allah shawara ka ga al'ummarka manzan Allah ya koma aka rage ya koma aka rage hasala ta dawo guda biyar bayan manzan Allah ya taho ya ce fanada munadin sai ya ji wani kira daga samansa cewa Allah iya cewa na zartar da hukunci na akan bayi kuma na tabbatar da sallah ita ce doka ta a bayan ƙasa manzan Allah ko ƙasa bai zo ba Allah ya wannan na yanke hukunci kuma na sassautawa bayina ma'ana sallar nan guda biyar an buga mata dole ce mun sha magana makamanciyar wannan ana duk jinya in dai mutum hankalinsa iya jikin sallah ta zama wajibi a kansa ko da tsarki ko ba tsarki ko da alwala ko ba alwala ko ana fuskantar alƙibla ko ba a fuskantar alƙibla ko da taimama ko ba taimama in dai da hankali ka san a ce masa lokaci yawwa to sallah tana kanka sallah dole ce sai kai ta kowane ne malamai sun ce ko mutum rufe shi akai a kurkuku a hana shi komai iya cikin kazanta da najasa inda ya ji kiran sallah a wannan yanayin zai sallah domin wajibcin sallar akan musulmi ba na wasa bane ba mun sha buga misali ana yaƙi fa ake yaƙi kun san ba tashin hankali a duniya gun adam fiye da yaƙi ka san duk wanda ya je yaƙi ɗaya biyu ne ko ya dawo ko ba ya dawo ba to a yaƙi ana kashe sahabbai suna kashe kafirai duk wanda aka yi cikin musulmi a jashi gefe su ma arna su ja su gefe amma a daidai lokacin Allah ce kwatsai da sallah ana musayar wuta a fagen fama amma Allah ce fa za kun tafihim fa aqamta lahum sala ana yakin in lokacin sallah ya kwatsai kwatsai da sallah wa'ansu su tsaya gabanku da abokan gaba su muku kariya wa'ansu su zo bayan ka aka fi so a cikin sallah idan kun yi raka'a ɗaya da su kai ka dawwama a zaune su yi tahiya su yi sallama su koma su canji wa'ancan su zo su jura da kai haka ake yi salatul ka'uf to sallar da ba a ce ajiye ta a bagen fama ba kai kuma ɗan ƙanƙanin uzurin ka zai ce gabar sallah ka zauna lafiya ko sallar da aka ce duk jinya in dai da hankalinka ba a ɗauke ma ba kuma ɗan ƙanƙanin uzurinka zai ce a ɗauke ma sallah ka zauna lafiya da kai da Allah ai ba zai yiwu ba saboda ka tunawa da irin wannan ƙadiyya din to iyasa dukkan musulmi ya yadda ya sallama game da lamarin sallah komai ka yi wasa da shi amma ban da sallah tunda umar ɗan kaɗaf ya cewa as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqama ad-dina wa man dayya'a fa waman da yi a fabi masu yawa abiya cewa sallah ita ce gishikin addini wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wanda kuma ya tozartar da sallah to duk abin da ya ga dama a duniya ma ya tozartar da shi kawai haka wani ɗan kaɗa mai faɗa lokacin da aka soke shi abu lu'ulu al-majusi ya soki umar ɗan kaɗa ba su kan da ya sanadiyar mutuwarsa ga su irin abdurrahman ɗan wafu agun ga irin su abu musa ashari ga irin su ɗansu abdullahi bin umar ga sauran sahabbai suna kewaye da shi an soka mai makami jini iya zuba a jikin shi ana za ta da sallar asuba ne za yi kama sallar asuba soka mai makamin sai sallar sallar ta tsaya umar ɗan kaɗab jini iya ɗaukansa sai ɗaya daga cikin wanda suke tare suke ce as-salatu ya amirul mu'minin as-salatu ya amirul mu'minin sallah da ya shugaban mu'minin sallah da ya umar ɗan kaɗab jini iya ɗaukar sarki cewa la hazza fil islam liman taraka sala babu rabu a musulunci game da wanda ya bar sallah ya ce ku kyale ni ku je ku yi sallah idan na mutu a kama shi shari'a ta yake a kansa idan kuma na warke ba mutu ba na yafe masa amma ku je ku yi sallah iya cikin jini jini iya ɗaukar sarki faɗar wannan magana suka bar shi a kwance a cikin suka je suka yi sallah sannan aka zo aka hukunci shi dukka fa wannan saboda a kiyaye wajibcin sallar da Allah ya ɗora mana sai ka kula kai mai wasa da sallah ka tuna uzurin da zai sa ka bar sallah ka tuna shi ya kai irin wannan uzurin ya kama kafar irin wannan kazi da ta faru bai kama kafar sa kuma shi imamul hasan al-basri Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa a tasa fahimtar yanda yi wa sallah da Allah ya wajibta wa musulmi sallah ya ce da akwai yiwuwar a ƙara wa musulunci wani rukuni ya koma shida to a fahimtarsa za a ce a sallar jami'i ta zama sharɗi a cikin arkanul islam domin bibiyarsa da ayoyin alkur'ani bibiyarsa da hadisan manzan Allah bibiyarsa da yadda manzan Allah ya aiwatar da sallar da shi da sabansa bibiyarsa da yadda suka rike sallar haka ya ce da a ce akwai wani rukunin musulunci guda ɗaya za a ƙara to sallar jami'i za a ƙara da ita ku duba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a jinyarsa ta ajali dafa aliyu yake yi da yi da abbas ya dafa su ya zo masallaci ya yi sallar da shi baya iya tafiya da kafarsa ya daddafa sahabai zai zo yi sallar da shi domin ya nuna wa duniya cewa ita fa wannan sallar zaman ka da Allah lafiya ita ce tun mutumin da yake tozartar da ita ke wulakantar da ita wallahi bai su yi zaman lafiya da shi da Allah ba duk karatunka duk kudinka duk matsayinka in dai kai musulmi ne kana wulakantar da sallah to baka su yi zaman lafiya da kai da Allah ba wannan shine gaskiyar magana kawai saboda ka abinda malai ce kenan wa in kana mukirran bi wujubiha ko da zaka ce kai ka san sallah aqimu salata wa atu zakka ka san irin waɗannan masu ifada hisu rike wanda sai ayi Allah aminan inna la yaghfiru liman yasha haka ne amma banda kai tunda ya nasanta duk wanda ya bar sallah ga irin hukuncin da Allah zai masa kuma kai liman yasha ya zayyana ka a ciki ka san kana cikin man sha'un ko kuma ka san kana ciki ba saukar sallah ba a wasa da ta yan uwa wa hadha yadullu ala ahammiyati salat sai ma rike kun ga wannan kadiyar za ta iya manuni a kan cewa sallah tana da muhimmanci ya dillu ala ahammiyati sala zai mana nuni cewa sallah ba karamar muhimmanci gare ta ba wa annaha min al-umuri al-hamma tana cikin al'amura mafiya muhimmanci allati la yaliqu bil aqili wanda baya dacewa ga mai hankali fadlan anil mu'minin musamman ma a ce mumini ne an yi ta hawa na biya a ce iya wasa iya sakaci da sallah wa yi farriɗu fiha ko iya sakaci da yin sallah an gane magana al'amara a tana cikin umurul hamma al'amara mafi gaba-gaba wajen muhimmanci wanda baya dacewa da mai hankali musamman ba mumini a ce a cikin aikinsa iya wulakantar da sallah ko iya sakaci game da ita al'amari na hudu أن الله فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع في أعلى مكان يصل إليه المخلوق مخلوقون نمبر تهدو أتكين أهمية صلاة شرعا مالك تشواشي الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم الله يا فرد تسلى ومن الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع sai da aka je can gaba da saman bakwai gaba da saman bakwai fi a alama kane a cikin wani gu mafi ɗaukaka ya silu ilaihil makalukon gunda za a ci yau ga ɗan adam ya je gun mafi ɗaukaka a gun to shine gunda mazan Allah ya je ya karɓo saƙon sallah ya dawo ba wani halitta da ya taɓa zuwa gun in ba mazan Allah an gane da ke ko to kun ga wannan shi ma zai ƙara nuna mana mahimmanci da kuma kima da kuma daraja irin wanda shari'a ta yi wa sallah duk sauran dokoki a yi azumi a yi zakka a yi hajji a yi auratayya a yi bashi a yi ciniki a yi wane ne duka manzan Allah iya gare mahukumari na ka sauka da ayoyi wata ma ana yaƙi za mai wahayi wata ma iya kwace za mai wahayi ga doka a yi kaza a yi kaza a yi aure in kaza kaza ya kamu a yi saki in kaza kaza ya kamu ga marayu ga yadda za a raba gadon su ga komai dukkan manzan Allah iya gare maka da madina kai wannan amma sallah ce kadai sai da aka ɗauki aka yi can gaba da inda saman bakwai take maza Allah je karɓo saƙon sallah ya dawo wannan zai nuna mana cewa lallai ilallah sallah tana da muhimmanci na biyar anna Allah fardaha alaihi fi afdali laila fi haqqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fardanta ita sallah wa manzon Allah fi afdali laila a cikin dare mafi muhimmanci mafi falala amma a cikin haƙƙin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane abin da malaki so a ce ana an fardantawa manzon Allah sallah a cikin dare mafi mahimmanci mafi falala a cikin abin da ya shafi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya lailatul mi'raj shine daren da aka yi mi'raji da shi allati urja fiha bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sama shine daren da aka yi tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi zuwa ga sama kun ga a wannan magana ta malam Usaimin iya nuna mana kan cewa hatta lailatul qadri a gun manzon Allah bai kai daren Isra'ila miraji ba an gane amma a gun gama garin mutane wanda ba manzon Allah ba to babu daren da yafi daren lailatul qadri muhimmanci da farala a gun musulmi tunda a wannan dare kai ibada an ce sai ka yi ibadar wata dubu wanda ba shi ba bai kai ladan wannan dare a ibada ta wannan dare kwaye ɗaya ba lailatul qadr khairun min alf shahr ibadar dare lailatul qadr kai da ikhlasi Allah ya karba sai an ibadar wata dubu wanda ba shi ba ka samu ladan irin wannan ba an gane suka ce ya kai wajen shekara 83 da wa'ansu abubuwa amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daransa mafi falala a rayuwarsa yin daren Isra'ila Miraj domin Lailatul Qadari bata kai daren Isra'ila Miraj ba a gun Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace afdalu Laila amma fi haqihi dare mafi falala mafi muhimmanci amma dangane da manzan Allah din shine ka fassara daren yin Lailatul Mi'raj allati urja fiha bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila sama' a daren aka yi tafiya da manzan Allah zuwa ga sama hatta ala fauka saba'a fauka sama'i saba'a sabi'a hatta ala fauka sama'i sabi'a har sai da manzan Allah ya hau ya hai saman bakwai saman bakwai mata dawo kasan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hatta ala fauka as-sama'i sabi'a hatta wasala ila makani har sai da manzan Allah ya je wani bigire ya je wani gu sami'a fiha sariful aqlam wanda alƙalamin da yake rubuta ƙudura mazan Allah iya jin sautin rubutun alƙalamin an gane sami'a fihi sariful aqlam aqlamul qada wal qudr wal qadr alƙalamin da yake rubuta hukunci na Allah kan bayi da kaddarar da Allah ta'ala zai jaribai da ita mazan Allah sai da ji motsin alƙalamin mai rubutun a ce suwa da za su mutu za a yi suwane suwane za su yi arziki suwane za su yi kaza to alƙalamin da yake rubuta na sai da manzo Allah ya so ta rubuta da ka ne dan tsaye gumi sai ka je ka lebo haka ne mana ka samu da tsaye gumi yanzu ba a gayyaci mutum ba dan ya san ya bada labari sai je leka to amma manzon Allah Allah ya ce ma zagal basur wa ma tsaga idan manzon Allah ma zaga bai gushe ba daga inda aka ce kalla wa ma daga bai tsaya iya kallon kauye ba gunde ya je a nan ya tsaya ya ji abin da Allah ya faɗa masa ya kalla abin da Allah ya wani ya kalla amma ƙaran rubutun ƙaddara sai da manzon Allah ya ji da kunnansa to kun ga gune wanda dan adam ko ma wata halittar ba wanda ya sai ji wannan sai shi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine sami'a fihi sariful aqlam أقلام القضاء وال- وال- وال- والقدر التي أشار الله إليها في قوله وأن الله تعالى كي نوني تكيم بدن سديكي تيوا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن يسأله من في السماوات والأرض dukkan halittun samai da kasai suna tambayar manzon Allah game da Allah yas'alhu an yas'al rasulillah an sha'ani rabbih ko an sha'ani Allah azza wajalla masu tambaya suna tambayar manzan Allah yaya Allah yake menene tsarinsa wani irin yanayi yake ciki sai manzan Allah yake cewa da dukkan mai tambaya kulla yaumin huwa fi sha'an ai dukkan dare da yini dukkan sakan da minti da awa to Allah ta'ala iya cikin zartar da sha'anin bayinsa kulla yaumin huwa fi sha'an a duk lokaci an ce yau لأن اليوم تضمن يوم وليلة ba wani sakan ɗaya wanda za a ce yau Allah baya cikin gudanar da aikin bayansa ba wata rana a wani kissa na taɓa karantawa cewa annabi musa suna munajati da Allah sai yake tambayar Allah cewa Allah yaya kake gudanar da duniya ne kasan annaba suna da wani yanci yawa Allah tambayar da suke so yaya tsarin gudanar da duniya da kake yi kuma Allah an ce la takudu sinatin wala nawm baka bacci baka gingidi yaya abin yake faruwa ne iya so ya ji labari sai Allah ta'ala ya ce to zan baka misali sai ce ga wani kwai nan ko wani kwalba a a kusa da kai dauki ka rike sai annabi Musa ya dauka ya rike can iya zaune iya zaune sai gingidi ya kama annabi Musa alaihi salam sai wani abin ya sukuce da gadon sai ya fashe sai ya farka iya farkawa sai Allah ce yaya sai ce wallahi wani gigidi ya kama wani abin ya bashi ta ce haka nake da duniya da zan yi sakan ɗan ina gigidi shikenan ko ya tsaya ba wani mai motsi a bayan ƙasa yake ce to ni shi yasa na siffanta kai na lata a kuzo sintin wala nau gingidi ko bacci bai isa zo inda nake ba mai tallabe da duniya da abin da ke cikin da zai gingidi wanda ya ce kulla yawmin hofi sha'an ba awa ba minti da kaddaran Allah ba za ta hau kan wani ba a yayin da wani ya faɗi ya mutu a yayin kuma an haifi wani a yayin da wani ya saki matarsa yayin kuma wani wani ɗaura aure a yayin da wani jarin sai kare a ranar kuma wani ya samu jarin shiga kasuwa a yayin da aka sallama wanda gadon asibiti kuma an kawo wani rangaranga ana neman gado a san shi to shi Allah kulle yomin hofi sha a kullum iya cikin zartar da al'amuran bayansa an gane da kyau ko وهو الذي أضحك وأبكى أمات وأحيا وأضحك وأبكى الله هنا يكي سا أرى يكي سا أموت يكي سا أي داري يكي سا أي كوكا وأنه كلك الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه نشأة الأكرة وأنه هو أغنى وأغنى هنا يكي سا أي أرزكي كما هنا يكي سا أي بابو دون سفر الله دون دقيقة أرزكي الله نيسوي ba dubararsa ba ce ba wayansa ba ne ba kama kafarsa ba ne ba sanayyarsa ba ce ba siyasarsa ba ce kai Allah ne ya kaddara zai yi kuma lokacin da zai talauci ya tsiyace in Allah ya kawo lokacin haka zai yi da duk za ku taru ku tara mai jari wala ba zai kwana ba domin hakan Allah ya so ya ganshi shine agana wa agana wa annahu rabbu shi'ra wa annahu ahlaka adanil ula wa samud wa ma abqa yace wa qaumun min qabl innahum kanu azlama wa atga Allah ya dinga ba da labarin abin da yake da kare ce fasjudu lillahi wa abudu ku yi wa Allah sujida sannan kuma ku bauta masa abin da yake bukata gari ku kenan kawai sai malai ci gaba da ƙarin bayani cewa shi Allah kulle yawmin huwa fi sha'n yughni fakiran a cikin irin abu da malai ka misali kenan a cikin gudanar da al'amarin Allah cikin bayi to yughni fakiran kawai sai a ce yau yau yau talaka yayi arziki musamman yayin alat din nan yanzu haka ne kuma ya gaji zidim kawai ga duba ga kuɗi ne ya sauka kaga yara suke yi kusan da su iya tafiya da zamani ya ya wani ko kwabo ba shi da shi ya tashi amma sai ga wajen dubu ɗaruruwa su ke goma wayansa kaga Allah ne ya rasu tashi ina aka turo kuɗin bai sani ba so ya suka turo bai sani ba ba abin da ya sani Allah ne kawai zo ya je goma saka jina yi guni fakiran kenan Allah in ya so sai ya azurta matalauci ya azurta shi a inda ya so wa yufikiru ganiyan kuma idan ya so mai arzikin sai ya tsiyatar da shi kuma dukiyar ya kwace dama shi ya bashi ai ya kwace ta koma talaka wa yumridu sahihan in Allah ya so majinyaci sai Allah ya bashi lafiya afwan wa yumridu sahihan mai lafiya sai kama jinya ha kawai lafiyar sa kalau sai kama jinya kuma shikenan wa yusihu maridan idan Allah ya so kuma mai jinya sai ya warkar da shi wa yamitu hayyan Allah in ya so sai ya kashe wanda yake raye wa yuhyi mayyitan idan ya so kuma ya raya matacce ila gairi zalika da waɗansu waɗannan min shu'unihi allati la yusiha illa Allah azza wajal cikin al'amuransa da gudanarwarsa wanda shi kadai ya san irin da yake gudanar bayan sa to wannan shine kullu yawmin hu fi sha'an Allah kullun cikin zartarwa yake ayi kaza ayi kaza dama an ce budget na shekara wa asu malamu sun ce a watan rajab ake yi shi watan da zamu shiga idan ya kai wajen rabi a ayyamul bid wasu malamai sun yi nuni ga wannan wanda suke cewa Allah ta'ala ya cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufra'u kullu amrin hakim aw amran min indina inna kunna mursalin akwai malaman da suke nuni a wata rajab ake wannan budget da shekara wa'ansu kuma sun ce a a lailatul qadr ne ala ikhtilafi qawli ulama amma lailatul qadri abin da ya shahara ya bayyana shine fallar da Allah ke wa bayi a wannan lokacin iyayenta mutane da yawa ya ba su aljanna ya gafarta musu ya yi upgrading nasu na ladan su ya ɗaga su inda ba su je ba to a wannan daren Allah aikin da yake yi kenan a kuma yinin arfa shi ma irin aikin da Allah yake kenan yawan gafara da yanta bayi wanda sun cancin su je wuta ya yafe musu ya yanta su yan aljanna a shekara wannan daren ɗaya da wannan yinin ɗaya ba yinin da ake gafarta wa mutane miliyoyi kamar yinin arfa ba kuma daren da ake gafarta wa miliyoyin mutane kamar daren lailatul qadr an fahimci magana yasa da yinin arfa da daren lailatul qadr ba abun wasa bane a gun musulmi duk inda kake ko Allah ya kai aikin haji ko baka je ba kai kokarin raya wannan yinin da ibadar azumi ka keɓance kanka samu wasu awoyi ka keɓantu da kanka tukun ko a gidanka ko a masallaci ka haƙura da wannan yinin tun da sau ɗaya ne a shekara ka keɓe ka itikafi kana azumi kana ta neman gafaran Allah kana karatun Qur'ani idan Allah ya ga zuciyarka da gaske ke wala sai gafarta maka haka nan dararen ƙarshen azumi ba a son a raya su da bacci ana son a raya su da ibadu baka san wanne ne lailatul qadarin ba kai gam da katar kai ibada Allah ya karba sai gafarta ba wannan bonus ne Allah ya bi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawa ba al'ummar da aka ba su da rai da da sai mu ba al'ummar da aka ba su yinin arfa sai mu domin mu shafi darajar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan wasu malaman sun ce a rajab ake yi maganganun suna da yawa akan wannan gaskiya dukkan wanda zai wanda zai mutu to a wannan darajar din za a rubuta ba da kai shekara dukkan wanda za a haifa yi ma'ana za a rubuta za a haifa wanda za a haifa wanda za a haifa yanda kasan dai gwamnati na budget haka ake amma na gwamnati akwai kwanje a ciki ai akwai kwanjen ma yafi yawa yawa shine musamman gwamnatin Najeriya haka ake ta fama dai a rubuta ƙarya da gaskiya ce za a yi kuma a je ƙarshen shekara a ce budget din ba raba a gama shi ba ya karo wani ba budget din da aka rubuta wanda aka gama shi a shekarar babu shi domin son zuciya da dama an faɗa dama ba da niyyar gaskiya ba to amma Allah duk abin da aka tsara a shekaran dole sai ya faru ɗau'an aukarha ko abin iya so ko baya so sai ya faru dole sa domin kaddar Allah ta haushi maliki cewa na shida daga cikin mahimmancin sallah a shar'anci anna Allah faradaha alaihi sallallahu alaihi wasallam biduni wasida bainahuma Allah ya shar'anta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani wasida tsakanin su ba ba mala'ika ba kowa daga Allah sai manzan Allah manzan Allah iya jin maganar da Allah ta'ala yake faɗa masa kaga shi ma wannan iya nunawa cewa sallah tana da muhimmanci na bakwai anna Allah faradaha alal ibad awwal ma faradaha 50 salatan farkon abin da Allah ya fara so bayi su yi sallah a dare da yini shine sallah 50 kamar yadda darasin mu na bayan muka karanta wannan farkon sakon sallah guda 50 aka ce fi yaumin wa laila a je a yi ta sallah sau hamsin a dare da yi wa kaunu ha kamsi na salatin kasancewar dokan farko sallah hamsin Allah ya ce mu yi ya dillu ala muhabbati laha laha to wani iya nuni cewa Allah ta'ala iya son sallah an gane duk abin da Allah yake so to iya son a dinga maimaita shi iya son a dinga maimaita shi domin soyayyarsa da yake wa sallah wa inayatihi biha da kuma irin kulawan da Allah yake wa sallah وأنها إبادة تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها سيمان أسلم لك cewa ita wannan ibada ta sallah ibada ce wanda ta cancanta ina tastahiqu ta cancanta an yastaghriqa al-insan a ce mutum musulmi ya dilmiyar da mu'uzami waqtihi fiha lokacinsa mafi yawa a cikinta ta cancanci a mata haka an gane da ke ko lokacinka mafi yawa ta cancanci ka nutsar da lokacinka mai girma game da al'amarin sallah ka ba da lokacin koyinta ka ba da lokacin jam'i ka ba da lokacin fatawar abin da baka sani ba wannan ya cancanta ka yi wa sallah wannan tsarin na farko dai kar ka yi wasa da lokacinta da jam'i na biyu kar ka yi wasa da zuwa ka koyi ta na uku kar ka yi sakaci abin da ba gane ba ka yi tambaya a kansa shine ka samu lokaci guda uku na gama da sallah kiyaye jami'a a lokaci zuwa koyanta ka yi wa kanka tsarin zuwa koyan sallah ka nemi malami in ma kuɗi za ka bayi ci ka bashi ka bashi domin za ka jiran da yau wala ya fi umarun wala bano in ko majjaran ake irin wannan sai ka zo ka ji sadaka fi sabi da la'ala ba mulada an gane da kyau ko ko da ka rasa irin wannan guraben wallahi wajibi ne ka koyi sallah ko malamin zai ce ba zan koya masa ba sai ka biya ni wallahi sai ka biya shi kuma in ya ce ya ce halal hani an mari'a kai maka ke zuwa kake koyar da economy da geography yake baka kudi ba na tunawa da koya masu Allah ka tafi aljanna kuma gaskiya bane a shi ne mana wadda economy gare bakinsa duniya za ka bai idan kai wa addinin Allah yake kai ka ya matsa ni zuwa ga lahira duk abin da koya wannan shine gaskiyar magana ko akwai masu economy anan ne to sai hakuri in suna nan yawa amma sallah ita ce hanya da za ta kai ka zuwa ga aljanna kaga ita fiye kamata ka bawa lokaci ka bawa muhimmanci shi yasa lokacin da sai na abakar aka mai mubaya umar ne fara yi wa abakar mubaya ya ce na yadda ka zama kalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na fara zuwa na miƙa ma wuya wa an so daga cikin sahabi suka ce to wani bata lokaci zami a lokacin manzan Allah fa ya wakilta ya mana sallah fa duk mutumin da ka yadda ka bayi tukin ka na sallah to komai wata duniya ba za ka mai waya abu ko abin da wasu haɓar suka ce kenan tun da muka yadda sayan na abokare jagorance musalla manzan Allah iyana kuma wani ɓata lokaci ma za mu wajen wasu baya ai mun riga mun bi ai tun da mun yadda mun bashi tukin mota da zai kai mu gaban Allah ko me ya duniya cikin ta ko me zai me rage to haka suka dau sallah suka bata mana muhimmanci to shine ma yake cewa ya cancanta dan adam ya nutsar da lokacinsa mai girma a cikin al'amuran sallah li'an hasila bainallahi wa ibadihi domin ita sallah wata mahaɗa ce tsakanin Allah da bayansa sila bainan lahi wa ibadi sila ce tsakanin Allah da kuma wa da bayi ya ji dufi halmumin rahata nafsihi mumini iya samun rahata nafsihi jin daɗin ransa yi ne raha a ce ya zauna cikin walwala da annishuwa ba wani abu da zai dukun zuma masa rayuwarsa to a cikin sallah na samu wani nutsuwa ya sa manzan Allah daga ya ga lokacin sallah ya kusa sai ce arihina bi haya bilal manzan Allah san ya mana farin ciki wajen kiran sallah je ka kira sallah mu ji farin ciki haka manzan Allah ke faɗa bilal arihina bi haya bilal faranta mana rai wajen kiran sallah to amma kai yanzu ana kiran sallah kana jiran ka iya ɓaci ka sa wani kallo a gaba ko kasuwar ka tana ja ko kaza kaza da sauransu ana kiran sallah ka auna ladanan sun fiye na ci ba su da wani aiki kiran sallah haka wannan zaka duniya faɗa yaushe muka yi sallah azhar dinnan yaushe muka yi haka ce dan iya ta kiyaye masa kai to manzon Allah ce a sa mana farin ciki yayin kiran sallah arhina bi haya bilal yake cewa to a sallah ana samun rahatu nafsihi wanda yake sallah cikin ilimi da bibiya da tambaya to ba lokacin da dan adam ya fi samun nutsuwa face lokacin da yake yin sallah yasa an ce akwai ɗaya daga cikin magabata iya da wani irin ciwo to a lokacin da ke babu kimiyya ta kashe zafin guka fa mai tiyata irin ta yanzu kuma ciwon iya shiga jiki zai iya mai illa a jiki shi aka bar shi aka shawarci likitoci na gargajiya a wancan lokaci to ya za a yi suka ce ta wannan gaskiya in dai ana so rayuwar su ta miƙe sai ana bahi da wani ciwo sai an yanke gu dama a kafa sa buge shi can wajen ƙarshen kafa shi sai aka tambaye matarsa cewa wannan nan ku a wani lokaci ya fi samun nutsuwa a rayuwarsa iya bacci ne ko iya kaza ta ce a'a ai wani in kuna so ku ga nutsuwarsa sai in yayin sallah don a wani lokacin duk abin da ake wallahi baya ji sallah ya sa a gaba ko za ka zo kusansa kai wani abu kai wani abu bayan ya yi sallah ka tafi da ya bai san abin da kai ba yi sallah ce a gabansa in iya sallah iya da nutsuwa ya suka ce da za su zuwa lokacin da ya kabbara sallah a sa abu mai kaifi a yanki mai wannan ciwon kawai kenan hakan aka yi kuwa ya kabbara sallah iya sallah ta dare aka zo da dubara aka same shi iya sallah aka sa wata wuka mai kaifi aka yanke mai kamar dan yatsan kafar ma gaba daya inda ciwon yake aka ce wallahi ko ya waiwa ya ga mai yankan bai gan shi ba domin sallar da gaske ke kuma iya ganawa da Allah sai Allah ya ɗauke mai zafin ciwon domin iya ganawa da mahalicinsa amma yanzu kai ko kadan gari ne ya faɗo ma sai ka fita daga masallacin nan Allah wallahi an waje domin sallar dama rabi da rabi kake rabin zuciyar ka iya masallaci rabin iya waje iya kasuwa ko iya kan waya ko iya gun gidan ko duk dai ka raba kanka kawai a biyu amma yanke masa dan yatsan kafa akai amma koyi goge bai ba domin iya cikin nutsuwa kuma iya cikin ganawa da Allah shine rahata nafsi wa tumaniyati kalbe kuma duk mai sallah cikin ilimi zai sa zuciyarsa samu nutsuwa tumaniyati kalbe ya samu nutsuwar zuciya walihaza kana qurratu ayni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasa sallah ta zama qurratu ayn wata aba mai sanya idanuwa mai sanya ya gani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qurratu ayni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah tana sanya ya masa ido idan iya sallah iya samun nutsuwar zuciya nutsuwar jikinsa nutsuwar kuma idanuwansa qurratu ayni rasulillah sallallahu alaihi wasallam ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما an fahimci wannan malik ke cewa falau sallal muslim 50 salatan da a ce musulmi zai salla hamsin wa kullu salatin tastaw'ib rub'u sa'a kowace sallah ka kaddara mu da za ta dau minti goma sha biyar shi ne wani obafo na awa ko yau shi ne rubu sa'a awa ka raba ta hudu ka ɗau ɗaya cikin hudunta shi ne rubu sa'a an gane to da a ci za ka yi sallah hamsin ɗin nan kowace sallah kuma ka ba ta me ka ba ta minti sha biyar an fahimci wannan fasayumdi fi salati a isnai ashara sa'a wani su to abinda sallah za ta kwashe ma awoyinka na dare da yini za ta kwashe ma awa goma sha biyu da rabi da za ka yi sallah hamsin kowace ka ba ta minti goma sha biyar to za ta ebe ma awa goma sha biyu da rabi amma sallah hamsin ɗin a ƙaddaranci an batta zami ka kusan rabin dare da yini ya tafi a sallah kenan idan ka ɗau sallah amma a batta a jere to tun sha biyu sai ka kai sha biyu kana yi shi ne awa goma sha biyu da rabi a cikin awa ishirin da hudu da muke da ita a dare da yi an gane wannan da kyau fa'izan lau annal insana ta shagala fiha lastawa'ibat min waqti aksar lokaci to da ɗan adam musulmi zai shagaltu da sallah ya dilmiyar da lokacinsa makamancin wannan to da ya dilmiyar da aksar lokaci lokacinsa mafi yawa a rayuwa sai ya ba da shi game da ibada ta da dama an cewa makalakatul jinna wal insa illa li abudu wannan misali ma da yake kawo misali ne da Allah ya kaddara sallar hamsin din zami kuma kowace ka bata minti goma sha biyar biyar to sai ka yi sallah ta awa goma sha biyu da rabi a kullum to amma Allah da manzon Allah ya je ya roƙe shi sai Allah ya rage ya rage ya rage ya rage hasala ta guda biyar in kuma kana bawa sallar ka guda hudu guda biyar din nan kowace ka bata minti goma sha biyar to awa ɗaya fa da minti goma sha biyar za ka yi idan ka ɗauko asuba minti sha biyar azahar minti sha biyar la'asar minti sha biyar magariba minti sha biyar ba awa ɗaya ba isha minti goma sha biyar ka samu awa ɗaya da minti goma sha biyar a cikin awa ashirin da hudu a cikin ko zakka baka fitar ba tun da zakkar ashirin ai guda biyu ne ko to ko awa ɗaya da rabi baka fitar ba awa ɗaya da kwata in kowace sallah zaka ba ta minti goma sha biyar a awoyinka guda 24 ka ɗau awa ɗaya da kwata ka bawa sallah ita to wannan sai yanzu ana kallon ka a can ya kabbar sallah wala minti goma sha biyar ke sai ka ji labarin ka ji hatidin wada daga nan ai wannan in ya kama sallah wala kamar ba zai daina ba minti goma sha biyar ne ba amma ya ƙaga ya masu a gama ya fi son minti uku minti hudu minti biyar minti biyu da rabi gub gub gub gub an gama kawai shi ke da gidansa wani kaga ba sallah bace ba ba sallah bace ka kaddara Allah ya baka awa 24 kuma ya ce wa ma kalqatul jinna wal insa illa li abudu halittarka manufar halittar kai da kai Allah bauta kawai Allah bai halicce ka ba dan ya ganka ko kai ado ko ka tara kuɗi ko ka tara ƴaƴa manufar da Allah ya kaka duniya ka bauta masa shine manufar kawai duk abin da za a yi biyo bayan ibada da yake yi ibada ita ce firamare a sami na kowane musulmi abu mafi mahimmanci a rayuwarka da allah ya so ya sassauta mana mu shiga alfarmar manzon allah din sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda aka kasa lokacin sallah da farko aka ce a yi sallan asuba idan kai sallan asuba ba a da buƙatar kai sallar farilla sai ka ibo wajen awa shida akalla ka yi sallar asuba karfe biyar da rabi ko shida saura ka ɗau shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu awa bakwai da wani abu sannan aka buƙaci ka dawo kai sallar azhar duk wannan awayi guda bakwai an baka dama duk abin da ya halatta ka je kai ka tafi gora ka tafi kasuwa ka tafi makaranta ka tafi ina ne duk abin da ka so ya halatta ka je kai Allah baya buƙatar ka lokacin in kai wani abu to ka ƙara wa kanka lada ne a gun Allah amma aiki na wajibi Allah ya sauke mashi ku duba hikimar da Allah ya ce waje allan nahara ma'asha sai aka baka wajen awa bakwai ka je ka nema abincin ba dai bukatar ka abinci ba to an baka lokaci ga da nema ka je ka nema ka wannan hikima ce ta Allah da ya wannan tsarin daga nan kuma aka baka awa biyu cikakkiya aka ce ka da kai sanar asar daga nan aka baka wata awa biyu da wani abu ka dawo kai magariba daga nan aka baka awa ɗaya da wani abu dawo kai sallar isha daga nan kuma an barka daga nan ba za a bukaci ka ba sai asuba ya ce waje annan laila libasa ka je ka kwanta ka yi huta ka yi nazarin ka yi komai jikin ka yi huta idanun ka sai bacci can kuma ka ta kai asuba in ba Allah da hikima ba da za a jera sallolin nan duka a ba su awa biyar biyar biyar kana ganin wani zai iya yi ne wani ba zai iya yi ba amma ku duba haitim aka tsawaita sallan asuba zuwa azhar an baka neman abincinka da sauransu aka tsawaita sallan isha zuwa asuba ka je kai ta baccin ka kwanta ka huta akwai mai tuno irin wani hikimar ta Allah kan dan adam ya baka wannan damar ya sauwaka da kai baka abin a sauwaki a wuce amma duk da haka ake samun al'umma musulmi ba sa yi ba sa mai da ita mai muhimmanci to sai malaki cewa summa jarat baina Allah azza wa jal wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muraji'atu da Allah ya bada sallah 50 a karan farko sai muraji'atu kaiwa da kawahi ne muraji'atu yi sa karatun ƙura ke ce muraja'a ya sauka ya dawo ya sauka ya dawo shine muraja'a ka bi kayi maimai kayi maimai shine muraja'atun jarat sannan muraja'a ta kasance tsakanin Allah da manzon Allah bainan Allah azza wa jalla wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je ya dawo ya je ya dawo hatta kafafa Allah an ibadihi har sai da Allah ta'ala ya ainihin sauƙaƙawa bayinsa shine kafafa Allah yuridu Allah an yukaffifa ankum Allah iya sanya sauƙaƙa muku wa kulikal insanu da'i hatta kafafa Allah an ibadihi bi lutfihi da lutfin Allah ya sauƙaƙa mana wa rahmatihi wa fadlihi da rahaman Allah da falalansa faj'alha khamsan fil fi'li sai Allah ya maida sallar ta zama biyar ake aikatawa azhar la'asar magariba isha'i asuba shine khamsan fil fi'ili amma wa khamsina fil mizan amma nauyinta a mizanin ladan sallah hamsin ake baka tun mutumin da ya kiyaye daga asubahi zuwa isha'i ya kiyaye lokacin yinta ya kiyaye lokacin fahimtarta ya tambayi abin da bai sani ba cikinta in dai iya wannan tsarin to a kullum tamkar ladan sallah hamsin ake ba shi an gane ko shi ne ce kamsina kamsan filfili wa kamsina filmiza wa fi hazil kams a cikin wannan sallah guda biyar da muke yi masalihu kams wa sawabu kamsin akwai maslaha gingima gingiman maslaha wanda za ta warware ma matsayinka na musulmi guda biyar matsalan nan akwai ta a duniya maslahan nan kuma akwai ta bayan ka mutu a nan mun sha buga misali ko mutum tafiya ya yi kana cikin tafiya a duk lokacin da allah ya taimaki ka tsaya ka yi sallah sai ka ji wani nishadi ya zo duk wahalar tafiyar a lokacin sai ka ji taro kuma duk abin da kake in dai sallan nan ka mai da ita mai mahimmanci walla in dai ana sallah baka da kwanciyar hankali sai ka fatse ka zo ka yi sallah sannan zaka zama nutsuwa kaga wannan maslaha ce kamar wani nuni ne Allah yake ma cewa lalle ka riƙe ta domin akwai alkhairin ta a gaba maslaha kuma ta lahira akwai hadisi ya inganta cewa idan mutum ya mutu an gama komai da komai an binne shi mala'iku sun su mai tambayoyi idan Allah ya sa ya amsa mumini ne mutumin kirki bayan gama amsuwar da mala'iku suka mai tambaya ya gama za su tare su tafi su bashi an ce duk sallolin nan guda biyar inda iya kiyaye su iya su yadda ake su to duk lokacin sallah sai sallah ta zo ta ɗebe mai kiwa suna hira da ita idan azhar ta zo ba za ta bar gunka ba cikin kabari sai la'asar ta yi idan ta tafi sai la'asar ta cikin kyakkyawan kama da hai'a da kamala ku yi hira cikin nutsuwa da jin daɗi kamar a duniya duk tsawon zaman ka a kabari inda ka kiyaye sallah ka za ka ke ba kai ba tunanin ɗauke wuta ba kai ba tunanin corona ba kai ba tunanin komai allah ba zancen juyin mulki ko siyasa duk ba ruwan karo na kawo wani tsarin kana cikin rayuwa faho fi shiradiya kana cikin rayuwa mai daɗiyar dajiya kana ƙarƙashin ƙasa a zahiri amma kana cikin ima to sallah akwai wannan matsalar a kanta idan ko mutum mujirmi ne baya kula da sallah iyayi baya ya zama tariku sala to shi an ce sallah za ta zo ala aqbahil hay'a za ta zo da siffa mai mafi muni ta tsorata shi ta firgita shi kuma ba gudu haka dole baya son ganinta baya son jinta za ta kasance kusa da shi ko da wannan aka bar shi an bari da azaba har zuwa tashin alkiyama duk mutumin da ke tozar ta yake walakanta da sallah irin wannan sakamakon Allah zai masa kabari to shine masalihu khams wa sawabu khamsi kuma za a baka ladan sallah hamsin wa hadha min ni'matillah sai malam usul kita wannan babu shakka iya cikin ni'imar Allah subhanahu wataala wa laysa hadha min babi jazaa'ul hasana bi ashri amsalha wannan kuma baya cikin kace duk wanda yayi dai Allah zai bashi gobe a wannan lan yake ba man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha ba a wannan layin bane ليس هذا من باب جزاء الحسنة بأشر أمثالها لأن الأمل الصالح domin shi aiki na kwarai na gargari wanda Allah ya karba kullahu alhasanatu bi ashri amsalha dukkan sa haka ya dau wannan ka'ida ka dau naira goma ka bayar da kyakkyawan niyya to Allah zai ribanya mai ita guda goma an gane da ke ko kai sallah raka'a biyu ta nafila da kyakkyawan niyya Allah zai ribanya mata ita guda goma man ya fazi ne dillu ilal umu ya game dukkan wani aiki mai kyau kowane irin aiki ne ko ka ɗau wani abin cutarwa kan hanya ka gusar da shi to sai Allah ya baka ladan guda goma kai domin wa rahmati wasi'at kulli shay rahman Allah ta yalwaci komai duk abin da kai na lada da ikilasi da kyakkyawan niyya sai Allah ya riba mun ya shi guda goma an gane wannan to kowane aiki ya shigo wannan kowanne to sai malik ya ce ita wannan ka'ida ta man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha yace ta da kulu yace kulluhu al hasana li'anna al amalu salih kulluhu al hasanu bi ashri amsalha falau kana min babil hasana bi ashri amsalha da dai a ce ita masala tana cikin wannan layin wanda aikata aikata dai za ba shi goma lamma kana bainaha wa bayna ibadatul ukra far to ba ta da bambanci da sauran ayyuka an gane maganarsa da dai a ce ita ma sallah a wancan layin take wanda ya ɗaya mai kyau mai inganci Allah zai ba shi goma to ai da sallah ba ta da bambanci da ita da dukkan wani aiki kuma nan kun ji irin martaba da kiman da Allah ya yi wa sallah game da sauran ayyukan ibada kaga martaba sallah ta fi wannan layin ashe tunda ta dawafi a ɗakin Allah bai kai sallah muhimmanci ba to sai malik ya ce da dai sallah a wancan layin take to ba ta da bambanci wa bainal ibadatul ukhra farqun walakin hadhihi al khams ka annana sallaina al 50 salatan ita wannan sallar da muke guda biyar din nan asuba zuwa isha mu yi ta da ilimi da jam'i da tambaya to tana daidai kamar mun sallaci sallah 50 ne wa li kulli salatina 10 hasanat kuma kowace sallah guda ɗaya cikin hamsin ɗin nan za a riɓanya ta a baka ladan guda goma fattabal go kamsu mi'a hasana to a kullum kai sallah guda biyar da ilimi da bin sunna da sanin ƙabli da ba'adinta to tamkar ka a baka ladan sallah guda ɗari biyar tun da hamsin times nawa biyar goma kai ko hamsin sau goma zai baka ɗari biyar haka ne ina masu lissafin suke to kaga idan kai sallah biyar malam ya ce ladan kamar sallah hamsin ka sallata kuma sallah hamsin ta ce kowace ɗaya za a baka ladan guda goma kaga a kullum ka kiyaye sallah rukunanta iliminta fahimtarta karatunta jam'inta to tamkar kullum sallah ɗari biyar kake to wannan shine min babi a man ja'a bil hasana falau ashru amsaliya yasa manzon Allah yake cewa awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamah as-salat farkon binciken aikin ka bayan ka mutu sallah ne in sallah ta gyaru komai ya wuce in ko fayil din sallah zo da matsala komai ya bace fi hadha salawatu al khams a wannan salloli guda biyar za a baka ladan sallah guda 500 sai mali ce wallahu yudha'ifu liman yasha kuma Allah zai iya ƙara wanda ya so akan wannan niyyar mutum ikilasinsa dagewarsa tambayarsa fahimtarsa sai Allah ya ƙara ma ai kamar sadaka ce wanda Allah ta'ala yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah sai ce kamar sai habbatin ambatar sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai ce me wallahu yudha'ifu liman yasha yudha'ifu liman yasha to ikilasi ake gwadawa dai dan Allah da tauhidi da kuma fahimtar abu a shari'a in dukkanan muka yi sallah ko muka yi wani aikin alkhairi ko muka yi sadaka to Allah zai duba waye ya yi ikilasi a cikinmu waye ya fi kowa yi dan Allah to shi ne yadda ya fuli bane sha ba an ba kowa ladan da ake bashi kai kuma sai a ƙara ma alinka domin ƙarfin tauhidinka da ƙarfin ikilasinka Allah ya ba mu ikilasi ya ba mu kuma ikon yi da shi wallahi yadda ya fuli bane sha fa hadhihi hasanatun wahida tu'addu ila idza fu'ilat ka'annaha fu'ilat ashar marrat ana mun maganar lokaci ko mun kusa zuwa ƙarshe to dole da za mu tsaye da ke tsarin kasar kasa yake a karatun ba za mu tsallaka ba dole malakul maƙati yana mun nuni kun san akwai malakul mauti akwai malakul waƙati to malakul waƙati yana mun nuni za mu tsaya na insha Allah sai mako mai zuwa fa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh